من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الأعراف آية 36 كما تشاء إن شاء الله تعالى. Mun ga aya 36 a yau wata goma ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya ashirin da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya kuma idan za ku iya tunawa muna kissar zaid bin harisa da matarsa zainab binti jahsh da kuma yadda suka rabu da ita da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta alarma kuma bayan kaɗan inda Allah ya ce wa isa ulu lillazi an amallahu alaihi wa an'amta alaihi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا Allah ya ci gaba da bamu bayani akan abin da ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na muhadisa da ta gudana tsakaninsa da yaron gidansa Zaid bin Harisa wa yasqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi ka tuna yayin da kake cewa ga wanda Allah ya masa ni'ima ya kai annabi a da imani Allah ya masa ni'ima da imani da shiga musulunci shine Zaid bin Harisa wa namta alayhi kai kuma kai masa ni'ima ka yanta shi daga bauta da yana matsayin bawa kame da shi a alhur da kenan ka yanta shi sannan ka bashi husnul tarbiyya wal mahabba wal ikram kyakkyawan tarbiyya da soyayya da kuma girmamawa duka kai masa ka tuna lokacin da kake bashi shawara amsik alayka zawjaka wattaqillah ka rike matarka ka ji tsoron Allah manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama lokacin da Zaidu ya kawo masa karan matarsa Zainab binti Jahsh annabi yake ce da shi fala tutalliqha karka sake ta amsik alayka zawjak ka rike matarka wa taqillah ka ji tsoron Allah fi amriha akan lamarinta wasbir kai hakuri alama badara minha fi haqqika akan abin da yazo wanda ta yi maka ba daidai ba ta shiga hakkinka Zaid bin Harisa ya kawo ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda matar take masa ba daɗi tana masa tatawul tana masa girman kai da alfahari kamar yadda shi yake faɗa ya ce tafawul sannan ta taftakhiru alai tana masa alfahari cewa ita ai mai nasaba ce ita mai matsayi ne sannan kuma tana kausasa masa zance min tatawuliha alaihi wa iftikhariha bihasabiha wa nasabiha وتخشينها له القول duk waɗannan kalmomi waɗanda ba su da daɗi mace ta yi wa mijinta to dai ta yi masa a wannan lokaci yanzu ya ce manzo Allah abu ya yi yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yace kai hakuri zai yi yace inni uridu an utallika ni ina so a in in wato in in sake ta manzo Allah yace amsik alayka zawjaka wattaqillah kun ga dai duk abin da annabi ya kamata ya bashi na hakuri da ainihin wato rarrashi yayi masa to sai Allah ya ce wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdi kasancewa annabi Allah yana masa wahayi ya sanar da shi cewa wannan aure ba zai je ko ina ba amma karamci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da girma irin nasa bai nuna masa ya sake ta ba yi ta cewa kai hakuri kai hakuri kuma shi annabi ya san cewa zai ji zai sake ta kuma Allah ya nuna masa cewa zai ya aure ta shi annabi zai ma aure ta amma duk da haka annabi ya ci gaba da cewa ka rike matarka kai hakuri wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi kana koyewa a ranka abinda Allah zai bayyana shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato baya son haka din ta bayyana a irin wannan lokaci tun daga shi yana ta kokarin ya zai bayar wa mijin hakuri amma Allah ya masa ilhama bi anna zaidan sayutalliqu zainaba lalle zaidu zai saki zainab kuma Allah ya ce da shi wa anta satatazawwajuha bi amri Allah azza wa jalla idan zaidu ya kasa hakuri ya sake matarsa to kai kuma kai ne za ka auri wannan mata da umarnin Allah wannan shine abinda Allah tabaraka ta'ala ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da nuna wa zaidu ya yi haƙuri ya jure ya rike matarsa wannan fassara shine ahlul taqiqi malamai masu taqiqi suka tafi a kai cikin masu tafsiri da su irin su imamu zuhuri da bakar ibn al'ala da imamu bushairi da imamu qadi abubakar ibn al'arabi da sauransu wasu malamai suka ce wa tufifi nafsi kamar lamudi a wannan jumla ce Allahu mubdihi din sila ce bil mausuli wanda shine ma wa ma abdahu abinda Allah ya bayyana subhanahu wataala shine zawajuhu sallallahu alaihi wasallam bi Zainaba annabi zai auri na na Zainab zai bayyana tunda ba zai yi ai auren bai bayyana ba to shine Allah ya ce falamma qada zaidun minha wataran zawajnaka yayin da zaidu ya kammala da ita kuma ya aure ta har ma ya kusance ta muka aura maka ita wannan shine hakikanin ma'anar wannan aya wanda alkur'ani ya yi bayani a kuma shi ya dace da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wasu maganganu wanda wasu masu tafsirin suka faɗa wanda malamai sun yi suka akan riwayoyin ba su inganta ba riwayoyi ne wanda ba su tabbata ba cewa ai annabi ta kwanta masa a ransa tun lokacin da ake jayayya wannan bai dace ba da janibin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ko da wani malamin tafsiri ya faɗa aka ci wannan kuskure ne ba daidai ba ne ba manzo Allah ya so zaidu ya zauna da matarsa amma Allah ya hukunta abin sabanin abin da annabi shi ya zo tunda Allah shine yake hukunta abin da ya ga dama yawwa annabi ya so zai je rike matarsa kuma Allah ya hukunta sabanin haka kuma dole annabi ya bi abin da Allah ya hukunta tunda shi baya saba abin da Allah ya ce sau da yawa zaka so abu kaza ya faru to kuma sabanin abin da kake so ya faru kuma sai ya faru kuma dole ka zo ka yi wa Allah da'a tabaraka wa ta'ala ina fata ana fahimta imam ibn kasir ya yi tafsirin wannan aya ibn jarir ya yi tafsirin wannan aya da ibn abi hatim ya yi tafsirin wannan aya a duk sun yi bayanai waɗanda suke masu ban ƙaye ƙwarai da gaske dangane da maganganun da malamai suka faɗa sannan akwai riwayoyi da suka kawo wanda shi ibn kasir ya ce za mu kau da kai ba za mu kawo su ba saboda ba mu gamsu da waɗannan riwayoyi ɗin ba in ji imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala ina fata ana fahimta don haka allah tabaraka wa ta'ala ya yi wannan hukunci kuma shi ne Ubangiji kuma Allah ba a tambayarsa don me yasa yi. Lalle Zaidu kulura ɗan gidan annabi ne, sallallahu alaihi wasallam yaron gidan manzon Allah ne. annabi ya kula da shi annabi ya mai tarbiya sannan bawa ne annabi ya karbe shi annabi ya yanka shi abu na uku manzo Allah ya aura masa ya masa hanyar ya auri Zainab binti Jahash shi ya hada auren abu na hudu aka yi ta samun sabani akan auren me dalili saboda ita Zainab tana gani yaya za a aura mata bawa ita tana ya duk da ya zama da to wannan kuma yancinta ne tunda ita mace ce tana da dama a bata zabi shari'a ta bata dama ta zabi me take so ko manzo Allah bai yi amfani da matsayinsa ya kurmushe ta ya danne ta ya hana ta hakkinta ba ya bata yancinta tunda ta zabi ba za ta zauna da shi ba ta yi ta yi wasu ɗabi'u har ya sake ta to shi kenan ba za a tilasta mata ba tunda a lokacin da ta zo annabi ya ce ki ji ki aure zaidu ta ce kana ganin in je in aure shi ya ce e ta ce idan kad raditu zaujan na yadda ya zama mijina zan bi abin da Allah ya ce zan bi abin da annabi ya ce to a tunda Allah ya so ta aure shi annabi ya so ta aure shi ta aure shi bai ina fata ana bayyana amma hali irin na mata da ɗabi'u irin nasu sai haƙuri da ya zama ba ta da ra'ayi a kan saɗin zaman bai yi ba shi ne malamai suke cewa duk inda kake son ka haɗa auren wance da wani in dai su a tsakaninsu ba su daidaita ba to ko ba daɗe ko ba jima wallahi sadam ko dai mijin ya ta gana wa matar azaba ko kuma ita matar ta ta gana wa mijin azaba shi sa ku yi kokari in za ku haɗa aure ku haɗa tsakanin masu son juna akwai wani kes da aka kawo mini wata yarinya mijinta ya aura ubanta ya aura mata wani mijin da ba ta so suka yi shekaru sun tara yaya ta ce duk shekarun nan da suka yi ta ce auren biyayya ne ta yi ba auren soyayya ba ta ce fa bata taɓa jin a rana ɗaya tana son mijin nan ba duk shekarun da suke ta ce amma yaya za ta yi ubanta ya ce ta aure shi don haka haka kawai take jin ta a matsayin baiwa ne tana matsayin bauta ne kawai in ta tuno sai ta gaya za ta yi ubanta ne shi ne sababin zuwan ta duniya amma fa mijin nan magana ya ji daɗin rayuwa da ita ba ta taso ba aure dai ka yi aure amma abin da kake so ka same shi kuma da zai yi ta ce in mata suna ba da labarin sun yi aure sun yi daɗi ita kawai sai dai ta hawaye ai ka rabu da lamarin mace mala a kiyayya a kiyayya in mace ta kika in dai mace ta kika to kai fara da mace ta kika ba wanda zaki ya kika Allah kuwa to kaga ai zaki zaki in ya kika zaka iya kauce ka gudu ko ita ku kana tare da ita abun ba kyau ranar da ubanta ya mutu aka kai shi aka binne shi ana dawa daga makabarta ta je ta samu mijin ta ce ban takaddara yace yace ban gane ba ta ce ka ban takaddata ka bani yace ban fahimta ba ta ce auren nan dama na yi wa ubana biyayya na aure ka yace yaya ta ce yaya Allah ya tsare su ta ce yau ubana ya mutu tun da kwa ya mutu baya yana kabari baya duniya kaga bai ma san na saba masa ba yi ta ce da zai ji zafin ciwon na saba ba tun da daman yana raye ne na biki yanzu kwa ya bar duniya ni ma sai na yi harkata in tabbatar maka wannan auren bai yi ba dole haka aka shi auren saboda ka ku kiyaye iyaye masu kokarin hada 'ya'ya auren dole kuma kai ma namiji jarababbe mai maita da bala'i yarinya ba ta son ka ba ta so kai ta ce alaji a lallabe ki ne aji a lallabo ta ne ai da ta ce ba ta so ka kama gaban ka kawai ko ya zina ne ce wallahi ba kya so a jiki jiki zaɓo wani amma ka fitilu kana da hawan jini ciwon zuciya har ajiya wani ba ka yana ajiyar zuciya saboda an bashi labari ba za ta aure shi ba akan me mutum da dan adam da ake raguwa da shi a wannan duniya ya za ka jefa wa kanka kaskanci da tozarci wani yi kai wani zai so ka yi ana ta kada kai watakila ma bai kai da abin da nake faɗa ba wallahi ku samu a kanku yanci ina mamakin namiji da ya zo ya makale wa mace tana wulakanta shi a tozarta ka a wulakanta gobe ka koma ka ce ai dai abin nan asan da yadda za a yi ka haƙura da ita da kuma iyaye da za su ce wai dole sai sun haɗa wani da wanci dole suna so alhamdulillah ba sa so a ba shawara ba ka so shikenan kana so alhamdulillah ke ba ka so shikenan nemo wani da kirki mu gani ke mu baki saki kawo mana wanda ba ma so ba tunda mu mun baki wanda ba kya so to ke ma fa ba za ki kawo mana wanda ba ma so ba to mu mun hakura ba za ki dauki namu ba to ke ma baki saki kawo mana wanda bai cika sharadin mu ba ga irin mijin da muke so ki kawo me kaza me kaza me kaza me kaza shikenan وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس Allah ya ce kana jin tsoron mutane ko abinda mutane za su faɗa wallahu ahqqu an takhsha Allah shi ya fi cancantan ka ji tsoron sa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan matubu ne alama qablahu kuma muakkadun li madmunihi ka boye a ranka abinda Allah zai bayyana shi auren Zainab sai ya bayyana sannan kuma kana jin tsoron me za ka fuskanci mutane da shi yau ka auri matar yaron gidanka me za ka ce da su yau abinda Allah ya maka ilhama a cikin ranka cewa wannan abin daman kasan da zai yi ba amma kuma baya za ka yi da Allah da ya yanke maka wannan hukunci shi kuma Allah ya zaɓa don ma kada a yi wata shawara fa da manzan Allah akan wannan abu daga sama Allah ya ɗaura auren kwarai kuwa ko wani haduwa wai a haduwa ce wani na baka an baya falan ma kaza zaidun minha watsaran zawwajnaka Daka ita kaɗai ne mata a duniya da aka ɗaura aurenta a saman bakwai sauran mata duka a ƙasa aka ɗaura aurensu da waliyin namiji da wakilin namiji da waliyin mace ita zainab babu Allah ne ya ɗauki hukuncin gaba ɗaya kaga wannan ai babban aure ne akwai wani sauran jayayya babu sannan ka duba wani hukunci na Ubangiji da ya yi wannan hukuncin da a shekarun bayan annabi ya yi ta an ta kiran yaron shi zainab zaidu bin harisa zaidu bin muhammad ana ce da shi waye zaidu ibn muhammad zaidu bin muhammad to sai Allah ya ana a rinka kiran wani da sunan da ba na ubansa ba aka ce a rinka kiransa zaidu bin harisa wannan shine tabanni Allah ya hana tabanni wannan maganar na cewa kada wani ya kira kada a kira wani da sunan da ba na uban shi ba to a tarihi da an kira wani Zaid bin Muhammad kuma Muhammadu ba babansa bane zamu zo mu karanta ma kana Muhammadu aba ahadi bin jalikum dan Allah ya warware wannan hukunci da ya faru da aka yi wasu shekaru ko aka ɗauki wani lokaci ana ambatan a gidan manzan Allah ana ambatan wani da sunan manzan Allah alhali ba ɗansa ba ne to sai Allah ya ƙaddara ba yadda za a yi uba ya auri matar ɗansa uba ba zai taɓa auren matar ɗansa ba to don Allah ya nuna cewa zaidu ba ɗan Muhammadu ba ne sai Allah ya ƙaddara annabi ya auri matar zaidu to kenan tunda annabi ya auri matar zaidu zaidu dan muhammad ne ba dan muhammad ba ne to wannan yana daga cikin dalilai da ya sa allah ya wannan hukunci manzon allah ya auri matar zaidu dan a nuna maka zaidu ba dan shi ba ko da da an ce zaidu bin muhammad wannan hukuncin ba aka yake ba kun fahimci wannan to kuma wannan yana nuna mana kai malam duk abin da Allah ya hukunta maka a rayuwa ka hakura da shi zai iya yi wa Allah ya hukunta maka akasin abin da kake so kai ga abin da kake nufi sai kuma Allah ya hukunta wani kana tarwon Allah ya baka kuɗi ka sai irin mota aka danno ma kuɗi a shi kuɗin babur ne aka baka sai ka je ka sai babur ɗinka ka ta hawa ba shi kenan ba daga nan kuma Allah sai da daga maka gaba ko ba kuma ne ba kamar yadda kuma cikin karamcin ubangiji yana iya maka kana ta neman kujerar umra kai umra kake so kai kawai ka ji an biya ma ma kujerar haji ita haji akwai umra a cikin ta akwai haji ka je kai umrar kuma ka zo ka ƙara da haji kenan Allah yana iya baka sama da abin da ka bukata ka bukaci kudin auren yarka Allah ya baka kudi ka auren da yarka kudin da Allah ya zo baka gudunmuwa sai aka hada maka gudunmuwar da zaka auren da ƴaƴa biyar wannan karamcin ubangiji ne kamar yadda kuma wani lokacin kana bukatar Allah ya baka dubu ɗari ka biya bashin da ke kanka can ka je kai ta nema sai ga an baka dubu saba'in da biyar yake hakuri haka ne to wannan shine musulmi mai yadda da duk yadda al'amari ya zo masa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair abun mamaki ga lamarin mu'mini komai nasa alheri ne duk abin da ya samu mu'mini kawai ya yadda da abin da Allah ya kaddara ba ka da lafiya kana ta ciwo ana ta ce ai maka addu'a Allah ba ka lafiya Allah ba ka lafiya dab ubangiji sai turo mala'ika ma ya dauke ka aka tafi da kai gaba daya kai fa lafiya ka nema addu'ar ka gaba ɗaya Allah baka lafiya ne baka taɓa roƙon Allah ya kashe ka ba kawai ka ji ka ana marrabu ka to yanzu ba a karɓa addu'ar ba ne eh ba amsa ko an karɓa wataƙila Allah ya duba ya ga ci gaba da rayuwarka matsala ne a gare ka a addininka sai ya ɗauki ranka shikenan sai kuma yi maka afuwa ka gama amsa tambayoyinka ka bar su a cikin wahala daman danginka sun damu suna ta sai maka magani ka ki warkewa an yi ta zuwa asibiti ana neman fi sabilillahi abu ya gagara an yi kaza kaza sai dauke gaba daya shikenan sai ka je ka huta an gama kuka an shiga damuwa amma kuma Allah ya taimake ka wata kila sai ka samu rahmar ubangiji sai Allah ya dunkule ma addu'o'in da aka yi taimaka Allah ya baka lafiya nan sai i dunkule maka su to bai baka lafiyar ka warke ka ci gaba da rayuwa ba sai i dunkule maka su sai i baka gidan aljanna ba shi kenan ba to Allah ya mana afuwarsa malamai suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine ya fi cancanta ya aikata abin da ya ga dama ga bawansa inda Allah tabaraka ta'ala ya ce falan ma qaza zaidun minha wa qaran zawajnaka likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara kalmar alwataru ana nufin alhaja yayin da zaidu ya biya bukatarsa a kanta shine wato in an ce alwatar a larabci shine bulugu a muntaha ma turiduhu nafsu min ash-shay karshen abin da ran dan adam yake so na biyan bukata a karawa shine ake cewa qada fulanun wa tarahu min hadha ash-shay idza aqsa hajatahu bihi ko idan ya kai bukatarsa ta karshe akai abin da ake nufi zaidu ya gama biyan bukatarsa akan zainab a iya dan zaman da suka yi na rashin yadda da yi ta yi da shi don haka ولم يبق عنده أدنى رغبة فيها باب أبن دي سورا تابو تأرانسا زما يا قاري كوي babban arragbatu ragbatul uzma a wannan lokaci shine wato mufaraqatuha babban abin da yake da bukata a wannan lokaci zaidu shine kawai ya rabu da zainab dan haka falamma qada zaidun حاجته من زينب وطلقها وانقضت عدتها bayan zaidu ya biya bukatarsa gare ta ya sake ta kuma ta gama idda zawwajna ka ha sai muka ainihin aura maka ita ja'alna ha zawja tallaka in ba Allah ba waye ise wani kurun mace tana gama idda kawai Allah ya juya abin ya ce ke kin zama matarwa ne kuma fa ita Zainab fa ta zama mata annabi ne da wahayi kawai Allah ne ya faɗa Jibrilu ne ya aiko shikenan ta tare kawai ba wani maganar sadaki da wani wali ana so ba a so ya za a yi ya za a yi babu kawai tana jin aya ta tattara kayanta shikenan Allah ya yi wannan ne da kai la ya kuna ala mu'mini na haraj saboda kada mu'mini su ji kunci dik ko mashakka shine haraj fi azwaji ayyihim wajen auren wato ad'iya menene ad'iya ƴaƴan da suka yi da'awarsu kaman ka auri ka auri wato auren matan ƴaƴan da suka yi da'awarsu ka auri matar yaron da da a gidanka kana ganin sa kamar ɗanka ne almajirinka ne yaron kasuwarka ne yaron gidanka ne yaronka ne a gona yaronka ne a unguwa kowa ya san yaronka ne ana ganin kaman ma ɗanka ne fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara likai la yakuna ala almu'minina harajun kada mu'minai su ji wani kunci kar su ji matsi kar su ji mashakka idan yanayi yasa suka zo suka auri matan adiyya ‘ya'yan da suka mai da su kamar ‘ya'yansu ne matansu don kaje ka auri matar yaron da ka ɗauke shi kamar ɗa ba wani damuwa a ciki Allah ya halatta ko musamman idan ka domin hunna watsara yayin da ma ɗan da ka auri matar tasa ya gama biyan bukatarsa da wannan mata babu komai tunda an yi akan annabi shine dalili ma'ana wannan hukuncin ba wai akan annabi kaɗai ba da zai iya yiwa wata rana wani yaron da ka riƙe shi a gidanka ana ganinsa kamar ɗanka ne ya auri wata mace wani dalili ya sa ko ya mutu ko ya saki matar sai ka je ka aure ta babu laifi kun fahimci wannan kar mutane su zo su yi ta surutu yau ya auri matar yaron gidansa a wannan jahiliya kenan ina fata ana fahimta dan Allah ya ce likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara yace wa kana amrullahi mafula da haka idan al shi yaron da kai da awar danka ne ko kame da shi kamar danka ya auri mace ya kuma sake ta ta yi idda ya halatta ka je ka nemi auren wannan mata ka aure ta don ku ai ba ɗanka ne na haƙiƙa ba. Amma idan ɗanka ne na haƙiƙa, in dai ya auri mace har abada ba za ka aure ta ba. Kamar yadda ɗa bai isa ya auri matar ubansa ba ko da ba uwarsa ba ne. Wannan sai dai a jahiliya Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf kar ku aure abinda mazajenku suka aura in dai babanka ya auri mace to ba za ka aure ta ba amma na a jahiliya suna yi ko da ke har yanzu din ma akwai yan jahiliya wasu ƙabilu kafirai a wasu ƙasashe a afirka ana yi har yanzu idan mutum ubansa ya mutu kawai sai aure matar baban shi saboda tsabar dabbanci da rashin hankali akuyanci kenan wannan dan taure shine zai ba ai abin ubansa ko ba ka bane ba to akwai masu yin wannan amma musulmi da zai ba da ba zai auri matar ubansa ba uba ba zai auri matar ɗansa ba uwa ba za ta auri mijin yatta ba ina fata ana fahimta haka kuma ya ba za ta auri mijin wato wata la ya jusa bai halatta ba saboda kare mutunci da daraja da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da kuma shari'a amma in dai yaron ka ne wannan babu laifi fala arja ala alladhi na sabaqa lahum at-tabanni haula al-ajriya babu laifi ko da yaro ka kira shi a matsayin ɗanka ne daga baya ka aure matarsa saboda walaka fi rasulillahi uswa kana da abun koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa kana amrullahi maf'ula lalle al'amarin Allah abin aikatawa ne ai kana ma yuriduhu Allah ta'ala hasilan la muhala duk abin da Allah yake nufi to sai ya faru babu makawa Imam Ibn Kasir yace falamma qada zaid minha wataran ai falamma faraqa minha wa faraqaha zawajnaka ya gama da ita ya rabu da ita ta yi idda muku muka aura maka Ibn Kasir yace wa kana alladhi tawalla tazwijaha minhu huwa Allah wanda ya ɗauki nauyin ɗaura wannan aure ga manzan Allah da Zainab, ‘yar gidan gwaggwansa ne kuma, Allah ne ya wannan aiki. to yaya auren ya kasance ibn kasir ya ce ai auhallahu ilayhi an yadkhula biha bila waliyin wala mahar wala aq wala shuhud min albashar kawai malam Allah ne yawa annabi wahayi ka je ka tare da Zainab din nan ba ta gama idda ba je ka tare da ita babu waliyi ba daurin aure ko shaidu babu ba wani ɗan adam da ya zama shaidar ɗaurin auren zainab ba naira ɗaya na sadaki da aka bayar a wajen ɗaurin auren zainab da annabi malam dubu aiki da mazancen Allah kuma hakan aka yi zainab ta shiga gidan nan ta samu gindin zama sosai har tana kunnen doki da nana aisha ana cewa wai na da Aisha ce number one ko dai Zainab ne ma number one wasu ce ka ai Zainab ce number one wasu ce ka na na Aisha ce Aisha abin ya soke ta kishi da mata ta ce ta ce wai haɗa kanta take wai da ni a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam kanat tusamini bil hubb ita wannan Zainab ne ita ce ummul masakin ita kuma Allah ya mata sadaka malam mace ce da wato gidan annabi in dai kaji gidan annabi ana raban sadaka to ɗakin da na zainab wannan zainab malam ka duba ikon Allah bayarwa ce ita an ce duk abin da ta samu na miskine ne kawai komi ta samu na me na miskine ne bayarwa take wanda ya kamata mata duk wata mai suna zainab to ya kamata ta yi koyi da wannan zainab binti jahash na aisha ita kuma asusu take na irin asusu da yara suke ta tara kuɗi to tana yin asusu tana tara kuɗi ita kuma da kuɗin asusun ya cika ta ji ya cika sai ta fasa shi sai ta ce a kira mata duk mabukata duk ta rabe yanzu idan har gidan annabi matan annabi da suke da garanci Allah ya ba su wannan za su ɗauki abin da suka mallaka suna ba da sadaka ni da kai ya kamata mu koyi abin da yake hannun mu ba ma ce ba mutane daidai ne Allah ya baka ka hana daidai ne ka zama marwaci ba daidai ba ne sannan kuma manzon Allah ya ya gaya mana cewa su mata daman ya ce ya koya musu ya ce ku yawaita sadaka ya ce ya ma'asharar nisa ya ku taron mata ta sadakana ku yawaita yin sadaka fa Allah ce mata ku yawaita sadaka yace ni Allah ya nuna mun wutar jahannama naga ku ne mafi yawa ciki da aka je aka nuna annabi jahannama wuta majority wanda suke cikin ta dan mata ne da masu kuɗi da suka mallaki kuɗi ba su ba da haƙƙin kuɗin ba su ne abokanan mata a cikin jahannama wata mata ta daga hannu ta ce ya rasulullah ya aka yi wannan hukunci ya aka yi haka ya ce li'anna kunna tuksirna la'ana wa takfurna al'ashish kuna yawan tsinuwa bini bini wacce za ta ce wa yaro Allah tsine maka da wahala ka ga uba ya ce wa yaro Allah tsine maka amma suna yawan tsinuwa bakinsu musamman mata da ba su karanta addini ba musamman mata 'yan gargajiya musamman mata marasa addini 'yan duniya 'yan ashar 'yan zage-zage duk wanda ya je auro mace mai ashar mai zage-zage to za ta yi ta tsine wa 'ya'yansa albarka kuma ita matsalar bakin mace kamar reza ne in ta buɗe baki ta gaya wa ɗanta bakar magana to bin sa yake imam bukhari ya ce allah yana ya kawo hadisi a cikin al mufrad ya ce allah yana gaggawan karɓan addu'ar iyaye a kan ‘ya'yansu addu'a sharri ko alheri. Idan yaro ya bari ya yi mummunan abu, ubansa ya faɗi magana mara kyau a kansa, to har ya mutu bai zai albarka ba. Idan yaro ya bari ya ɓata uwarsa, ta yi zuciya ta yanka mai bakar magana mala'iku cewa suke amin. Saboda uwa ce, ai ta sha wahalar haihuwa da naƙuda. to shi ne aka ce su sauƙaƙa bakinsu a kan addu'a wa ‘ya'yansu rinka ce Allah shi ne yace to kuna da yawan la'an- la'anta ga butulci wata kunul ashir butulci abokin zama ita kuma ɗabi'ar mace in za ka yi shekaru kana taimaka mata duk da ka bata mata ne za ta ce me ka taɓa mu in banda zaman haƙuri da nake yi ba da kai ke yi ta shiga inda take shiga ba nan ba take ɗabi'ar su ce rena ko ɗabi'ar su ce rashin yaba wa kyauta to waɗannan halaye guda biyu suna daga cikin dalilai da suka sa mata a cikin wuta to waɗannan matan annabi sun buga mana misali na cewa dan Allah ya kubutar da su daga wannan abu suna buga wa matan duniya misali suna yawan sadaka shi yasa ana son duk inda mace take da yawan sadaka kuma abin da nake so na gaya muku a yanzu din kuma mata sun fi maza yawan sadaka ku je ku tambaya insha Allah kafin namiji ya bada sadakar naira dubu biyar to mace sai ta bada sadakar ɗari uku kun gane yadda karatun yake ai wannan me yasa nace ɗari uku ita ai ba ta da kuɗi ai yawanci mata ba su da kuɗi ko ba ka bane sai ta tsotsa a jikin namijin shi ne za ta bayar yawanci su ba masu kuɗi bane inda mata suna da kuɗi da mun daina neman taimako fi sabilillah muna gina masallatai wallahi in mace ta tashi taimako taimakon da take ba na wasa bane in mai kuɗi ce amma Allah ya rage su ba su da abin hannunsu ba ga ji an ce ma mata annabi ma sai ta yi asusu ta bayar amma zuciyar taimakawa da bayarwa da tausayi ba za ka haɗa mace da namiji ba ne da bambanci kai ma ka lura ma a gidanku mahaifiyarka nawa take ba da sadaka wa miskinai da masu bara da masu taimako babanka sau nawa ka ka taɓa ga ya ba da sadaka shi kam sai dai ya zo masallaci ya ta gabbara ƙwarai da gaske kuma yanzu ko masallacin idi aka daina masallaci wala za ka taimakon da ake samu a gurin mata yana da yawa yawan sa biyar biyar goma goma ashirin ashirin da yawa amma mazan ba sa bayarwa to wannan wataƙila Allah ne ya rabautar da su yasa suka gane cewa akwai muhimmancin su rinka yin sadaka ina gaya maka wannan dan ka gaya mahaifiyarka ka gaya wa yarka ka gaya wa matarka mata su rinka yawaita sadaka annabi ya ce na ga mafi yawan ku a cikin wutar jahannama kuma abin da zai kubutar da ku daga wannan ke kun fahimci wannan to sai Allah tabaraka ta'ala ya ƙara da bayani dangane da wannan kisa alama me yace aya ta gaba na'am ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا sai Allah ya ci gaba da rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bai kamata ba bai dace ba ga annabi ya shiga wata damuwa min harajin fima faradallahu la cikin abin da Allah ya halatta masa kuma abin da Allah ya bashi umarni faradallahu la wato amara a- wato ahallallahu lahu wa amarahu bihi da abin da Allah ya bashi umarni na ya auri na na Zainab allati tallaqaha da'iyyuhu wanda da'iyinsa shine Zaid bin Harisa yaron gidansa da ya mai shi ɗansa ya sake ta bai kamata annabi ya ji wani kunci da damuwa ba a cikin abin da Allah ya halatta masa na au- na ya auri wannan mata kenan Allah yana biyowa baya da wannan aya da wannan hukuncin da ka ji cewa kada fa annabi ya damu dan ya auri matar yaron gidansa ma kana alal nabi min harajin fi ma farada Allah la Allah ya ce sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu wannan ai hukuncin Allah ne a cikin annabawan da suka gabace shi kenan wannan hukunci Allah ya yi ta yin makamancinsa ko da ba a kan aure ba annabawa su nemi wani abin da suke so Allah ya musu hukuncin akasinsa ina fata ana fahimta lam ya lam yakun li ya'muruhum bi shay'in wa alaihim fi dhalika haraj kuma Allah baya umartan annabawa da wani abu su ji wani zafi da kunci da damuwa shine haraj a cikin zukatansu kada annabi ya damu wannan raddi ne ga wanda suka yi ta maganganu cikin munafukai a lokacin a madina cewa wai ai wannan tawaya ce ga annabi yaya zai zo ya auri tazwijin mar'ata zaid maulahu wa da'iyahu ya zo ya auri matar zaidu bawansa ya auri matar da'iyinsa ɗansa a gida Allah zai kana kattaban naku haka munafukai suke ta yadawa Allah ya mai da martani ya ce ma kana ala nabi min harajin fi ma farada Allah la babu wata kunci babu wata damuwa cikin abin da Allah ya halatta masa kuma wa kana amrullahi qadaran maqdura lalle al'amarin Allah ya kasance ka'inan la mahala shine qadaran maqdura mai kasancewa ne babu kaucewa waqi'an la mahida anhu kuma mai kasancewa ba wanda ya sai kauce masa wala ma'dila ba za a kauce ba fa ma sha kana wa malam ya sha lam yakun duk abinda Allah ya so to shine zai kasance abinda kuma Allah baya so kuma ba zai kasance ba don haka a yi haƙuri da abin da Allah ya hukunta yanzu Allah ka ɗauki abin da ainihin wato Allah ya hukunta maka na farko dai ka so zaidu ya zama ɗanka har ana ce da shi zaidu bin muhammad Allah ya canja hukunci ya ce a'a ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa malikum ku kiraye su da sunan iyayensu Allah ya canja wannan hukuncin sannan kuma gashi ka zo ka aura wa zaidu yarinya gashi kuma auren bai yi ba ka yi ta kokarin a sulhunta a zauna lafiya amma aure bai yi ba kuma bayan auren bai yi ba kuma daga baya kuma aka zo aka mai da kai kai ne ma mijin matar dan Allah ya san kai ne zaka iya jure halatta kuma malamai suke cewa ka rabu da lamarin mace malam idan mace tana zaune a gidan da ba ta so za ta yi ta kawo complain da fitina ku rike wannan a matsayin hukunci in dai an samu rashin jituwa da soyayya tsakanin miji da mata to akwai complain ko dai shi ita kai complain ko ita ta kai complain korafi yau an kawo gobe sulhu jibi duk uban da ya ga ana yawan kawo wannan to ya ma fara neman gyaran ɗaki wa yarsa ya nema mata wurin dan dole wata ran sai an sako ta kayi sulhu ɗaya ba a gyara ba kayi na biyu ba a gyara ba ka ƙara ba a gyara ba to kama fara tana dan mata ɗaki da jikokinka don wataran za a sallamo ta haka ɗanka da ya auri wata kana ta yi masa faɗa ya yi ƙoƙari ya riƙe matarsa kullum yana kawo maka suka to ka tabbatar wata nan ko kana raye ko baka raye ko kana so ko baka so za ka ga wannan mata tana zawarci za ku fara nema masa wata matar ku fara ba za ka fara ba dai ka san lalle auren nan ba lalle sannan in dai kuka kai mace inda ba ta so to ɗayan biyu ne ko dai ta haƙura ta zauna shi ko mijin ya ta shan azaba ba daɗi amma ana samun ɗaiɗaiku masu tsoron Allah su danne buƙatarsu su danne burinsu danne abin da suke so su yi biyayyan a haka ba don suna so ba amma da inda suke so ne ba haka ba ko kuma a je a yi zaman auren doya da manja ba daɗi mijin ya ta haƙuri a ta gasa shi tunda shi ya makale ya ce yana so ina fata ana fahimta ko kuma ita da aka kai ta ta makale ta ce sai wane ta samu ta sha hankalin iyayen miji aka kai ta dole ya aure ta ya kai mata azaba malam ka san mutum yakan auri mace ya tsallake ta ya rabu da ita sai kwashe shekara ɗin shekara biyu ko wai tantabe ba ƙwarai kuwa wani ya sake ta ya ce kin ga ba ni ba ke aka yi zage-zage aka rabu iyaye suka shiga mu ba za ka mana abin kunya ba mu ba za ka ba za mu yadda da wannan karanta ba kaza kaza kaza ka san wani lokacin sai dai ka ga babanka ya ce do ki shiga mota me da ke tsohonka sai ka ga ya maida maka mata wata ta ce tun da aka ɗauke ni aka maida ni ni dai ban taba sanin akwai wani namiji ma a gidan ba ta ce bai taɓa kula da ba ya ce ba zaman tuwo da shinkafa za ki ci ba ki ta ci da kanta ta haɗa kayanta ta yi waje ta ce ba zaman nan ba zai yi ba shi kuma namiji tsiyarsa bai iya kiyayya ba kaga namiji in ya ki mace shi ma ba kyau namiji ai gwanda mace a tarihi malam alarama mace tana iya haƙuri ta jure wa namijin da ba ta so ta ɗau shekaru amma namiji baya so ina ko babansa ne yake zuwa wallahi ya san yake alaji alaji wannan akwai yaron da yace wai kai baba ya ce kai dakata zai ya kama masa bakar magana ke wani kewaya ya gefe zai ce abokanansa ku je ku gaya mai shi auren dole aka masa ya za su a cile samun abin da wahalar tafa ne to shi yasa ku bi shari'a ku bi abin da ya dace ku bi maslaha sai a samu zaman lafiya ina fatan muna fahimta ما كان على النبي في من حرج فيما فرض الله وله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا القدر قدرة كنا أبن الله يهكنت مجيء على رمى نعم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الله وكفى بالله حسيبا يعني Allah ya ce allazina su ne waɗanda yuballiguna risalatillah waɗanda Allah ya ɗora musu nauyin su isar da saƙonnin Ubangiji Allah ya ɗora musu bi tablighiha su isar da wannan saƙo a wa yakshawnahu suma jin tsoron Allah wa yakhafunahu wahdahu wa la yakshawna ahadan illa Allah kuma ba sa jin tsoron wani in ba Allah ba waɗannan muminai masu gaskiya wanda Allah iya be su suna isar da saƙon Allah ba sa jin tsoron kowa kuma Allah kaɗai suke jin tsoro wala ya shauna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba kuma lalle Allah ya isa ya zama muhasiban li ibadihi mai yin hisabi ga ainihin wato bayinsa jama'a ba wanda zai maka lissafi da hisabi bayan ka mutu a kiyama in ba Allah ba ko annabawa Allah bai ba su wannan kujerar da wannan matsayin ba ko mala'ika bai isa ya zo ya tsaya a gaban ka ya maka hisabi ba mala'ika na kabari dai zai maka marar bukan wadi duka amma in an zo filin tashin kiyama ka san a gaban wa za ka tsaya Allah Allah shine zai maka hisabi kisa ya ce wa kafa billahi hasiba muhasiban li ibadihi alaniyati qulubihim kuma Allah yana yin hisabi ne ga bayinsa a bisa niyoyin zukatansu wa af'ali jawarihim da ayyukan gabansu wa aqwali alsinatihim da kuma maganganun harasansu da abu uku Allah yake hisabi na farko abinda kai niyya ka kullace a ranka Allah ya san zuciyarka in kai na kwarai ne in ka kulle alheri a nan Allah ya sani in ma sharri ka kulla a nan wurin ka bayyana wa mutane alheri amma kana kullatar sharri Allah shine masani dan haka idan wani a waje bai gane ba kai wa mutane birin birin ka nuna kai na kwarai ne wa kafa billahi hasiba Allah ya hasibuk Allah zai maka hisabi dan shine alimun bi zati sudur fa'alun lima yurid masanin abin da ke cikin kiraza mai aikata abin da ya ga sannan kuma Allah zai yi wa hisabi wa bawa a kiyama kamar kiftawar ido kaga ka fat ka bude ido ka rufe an gama maka kar ka dauka dadewa za a yi ta yi ai tuntunin mala'iku sun gama ayyukan ai wanda an riga an kai masa littafin duk abin da ka aikata duk sallar da kai fa tana rubuce duk sadakar da kai tana rubuce duk rashin kirkin da kai fa yana rubuce duk alherin da kai yana rubuce duk sharrin da kai yana rubuce da wanda ka shiga daki ka koye kai ba gani ba da wanda kai a fili a zahiri Allah yana kallo mutane suna kallo duk za gani Allah zai ce da kai kafin ma a zo a kai ka aljanna ko wuta ikra kitabak karanta littafin ka wannan littafi game da kai wani haka wallahi kowa zai daga littafin sa ita zabga karatu nayi kaza tun da aka haife ni ranar da na balaga na aikata kaza nayi sallah nayi sadaka na bada kaza nayi ƙarya nayi sata nayi zalunci na taimaki iyayena na kaza duk abin da kai zai ka ta faɗa gaba ɗaya Allah ya ce kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yau idan ka gama karanta littafin to sai kuma kai wa kanka hisabi ka faɗi inda zaka je kai da kanka idan ka gama bayani zaka nade takardarka sai ka kama hanyar gidanku jahannama direct entry kenan Allah kiyaye kai da kanka ka san abin da ka aikata na yan wuta ne wani ko yana yi daman Allah ya ce wani da ya zo ce hawo mu qura'u kitabiya saboda tsabar farin ciki ya ga littafin su alheri ne gaba da ya ciki bai zai ma iya karanta sai ce ku karanta littafi na ku gani kamar idan mutum ya je ya jaraba ya ci result mai kyau sai ta bayarwa ka gani ka gani ka gani ka gani saboda ya ci amma idan bai ci ba fa duk yaron da kaga an raba jaraba a makaranta ya kurmushe jakarsa ya falla da gudu ya tafi to wallahi bai ci ba ko kuma an haɗu da shi an dawo ka ganshi a turkune to bai ci jarabawa ba to haka kiyama wanda duk bai ci jarabawa ba labarin su bai da daɗi amma wanda ya ci jarabawa yace ku karanta a ummu qra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya ni na tabbatar zan samu hisabi na mai daɗi wa huwa fi aishatin radiya Allah ya ce yana rayuwa yardaddiya ku sa shi aljanna fi jannatin aliya qutufuha daniya ya'yan itacen ta ƙasa ƙasa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya amma da aka bashi littafin sa ta baya ta baya ba man utiya kitabahu wara'a zahrihi fa sawfa yad'u subura subura da sanne zai rinka cewa na halaka na halaka shine subura da kan mutum da aka ji na halaka na halaka na mutum zai ci ya halaka a kiyama ko waiwaye ka wani zai wallahi ko kallon ka in ka ci za a ma wani ci da Allah malaka ka takura mana mu ma muna ta gaba to ai ba ruwan kowa da kowa ne a nan duniya ne kake samun makoci ya ce maka maka ko aboki ya agaza maka ko in ka shiga masifa ka buga waya an baka agaji amma wallahi a kiyama ko ubanka ko uwarka ko abokinka ko amininka ko danginka ko makocinka ba wanda ka isa kai masa magana ya taimake ka wallahi aikin alherinka idan ka yi shi ne kuma tafi wato irin wannan abu a karam kallah Allah na tuba ka yafe mai Allah kai mana abu idan mutum ta kuskure masa ya mutu bai shirya ba malam abun ba daɗi malam farai ai in kana duniya ai da ɗan dama-daman da za ka gyara gobe jibi amma yanzu wannan abin da ake faɗa ka tuna ɗan uwanka da ya riga ya mutu yana kabari yan binne shi tuna babanka da ya yi gaba tuna mahaifiyarka da ta riga ta tafi tuna amininka da ya tafi bai shirya ba kuna cikin buga harka ya mutu bai tuba ba bai ji wannan faɗakarwa ba amma kai yanzu kana dama gobe ta gyara wataƙila yau da daddare kai ta sallah kai ta tuba ba mamaki ka tashi da azumin lafiya ba mamaki kai sadaka ba mamaki kana da daman kai correcting mistakes din ka kurakuran da kai kada to shine amfanin zuwa wa'azi shine amfanin sauraron malamai da kaji an faɗakar da wani abu maza maza je ka kai tsakaninka da Allah ka gyara ina fatan kuna fahimta wala yakshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba aya ta ƙarshe Allah ce ma kana muhammadun ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هكذا وكان الله بكل شيء عليما Allah ya ce Muhammadu bai kasance baban ɗaya daga cikin mazajen ku ba wannan dai har yanzu ana nuna mana wannan zaidu bin muhammad da ake da cewa Allah fa bai yarda da shi Allah ya ce muhammadu ba uban ɗaya bane a cikin dukkan kuma ba ɗaya muhammadu ba baban kowa bane a ciki ƴaƴansa sanannu ne duk sun mutu da mazansu da matansu yana da alƙasim yana da tahir yana da muhammad yana da ruqayya yana da zainab yana da ummu kulsum yana da fatima su ne aya bakwai to duk da suka bar duniya duk a gaban suka bar duniya sai na na Fatima ita ce ta jira shi bayan ya tafi da wata shida daidai ita ma ta tafi ta haka baya ɗaya daga cikin baban wani a cikin don haka auren Zainab da ya yi bai auri matar ɗansa ba tunda babu ma ɗansa a duniya ballantana a je a yada a ce ya auri matar ɗansa la haraj fihi wala shubha fi sihhatihi babu wani kunci babu wani matsi kuma ba wani damuwa akan inganci walakin rasulullah manzon Allah annabin Allah ne manzo ne na Allah wa khataman nabiyyin kuma cikamakin annabawa ne ana shine na karshe a cikin annabawa gaba daya wato an ce khatam ne shi li'annahu huwa alladhi khatamahum an gane ko ya rufe gaba daya ja'a akhiruhum kin ya zo a matsayin mai shine na ƙarshe babu wani annabi bayansa manzo Allah ya ce masali wa masalu anbiya'i min qabli ka masali rajulin bana daran fa atamma wa akmalaha da ni da annabawan da suka zo kafin ni kamar mutum ne da ya gina gida ya kammala ginin gidansa illa mawdi'u labina ya gama kera gidansa tas kawai sai a jikin katanga aka ga ramin bulo daya ramin bulo ɗaya ba a saka bulan ba ballantana a masa fulansa ballantana a masa fenti ballantana ballantana duk wanda ya zo wurin ya gani sai ce ka faja'al an-nas yadkhuluna wa yata'ajjabuna minha mutane suna ganin gida ya burge suna cewa ka ma ajmala hadhihi ad me wannan me ya kai wannan gida kyau amma kash fa halla wudi'at hadhihi labina ina ma da an sanya wannan bulan an toshe wurin nan me yasa mai ginin nan bai sa bulan nan ya kare sashi ba manzo Allah ya ce fa ana mawdi'ul labinati ni ne gurbin wannan bulo ɗayan da ba a karisa ba ni ne cikaton yace fa khutu fa katamtul anbiya dan haka ni ne na rufe annabawa gaba ɗaya annabawa su ne gidan gaba ɗaya ni kuma da nazo ana soka ni a wannan gurin shikenan sai ya zama ɗaf kamar yanzu an gama gina masallacin nan kawai aka bar wani guri ana ci ba window ba amma da gani kawai ba a duk wanda ya gani ce a wannan ai wurin bulo ɗaya ne to ya aka yi ba a samu shi ko ba window ba kawai sai aka zo aka ɗauko sai aka sa ana fentewa sai ya zama normal to shi annabi ya ce ni ne wannan bulan ni ne cika makin annabawa to yanzu dan Allah a wannan ginin da aka toshe shi aka sa wannan bulan guda ɗaya akwai gurbin wani bulan kuma to babu annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar la nabiyya ba'di babu annabi a bayana abinda na faɗa ne Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure Allah mana afwa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah mai ilimi ne akan komai da komai wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh